إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادواء ونن سافية من البركة سافية ta laraba sha bakwai ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alif dari hudu da arba'in da hudu wacce ta daidai da sha hudu ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da daura a cikin littafin العلاج بالرقى من الكتاب والسنة واللفر العلامة سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني رحمه الله تعالى وعفى عنه wannan shi ne darasinmu na hudu a cikin jerin giyar karatun wannan daura da muka fara a jiya Malam ya fara kawo mana waɗansu hanyoyi da mutum zai magance wa kansa matsalar sihiri ko tsafi kafin aukuwan abin tare da shi. Inda Malam ya karantar da mu abubuwa guda uku a jiya. Haka ne ko? A yau za mu tashi akan na hudu. Malam ya ce, Arrabi'a na hudu. أكل سبع تمرات على الريق صباحا إذا أمكن شن دبينو قدا بقي دسافي كافي متن يكريا إذن يا سامهال ينهكا yin wannan yana baiwa mutum kariya daga kamuwa da matsala ta sihiri ko da wani ya maka sihiri Allah ta'ala zai kare ka an gani kullum da safe a lokacin da kake tunanin akwai yiwuwar wane maka sihiri ko wani abu to sai ka samu dabino guda bakwai ka fara cin su da safe kafin ka ci komai dan bayan su zaka iya cin wani abin da ainihin wato ba wannan din ba li qawlihi alayhi salatu wassalam saboda fadin sa salatin Allah da aminci su tabbata a gare shi manzon Allah ya ce man isbaha bi sab'i tamaratin ajwatan duk wanda ya karya da safe da dabino busassu guda bakwai ajwatan na ajwa akwai dabinan ajwa dabinan ajwa dabino ne wani irin nau'in dabino ne sananne na garin Madina shine ajwatan wanda yayi wannan lam yadurruhu dhalika al-yawma sammun wala sihrun babu wanda zai yi wannan kuma ya zama sihiri ko sanmu ya kama shi a ainihin wato wannan yini an gane wannan ko jama'a eh duk wani kulli da za a yi maka da izinin Allah Allah ta'ala zai kare ka don haka ko da bayan wannan ma na sani a garin Madina yanzu haka shi kansa kwallon dabinan na ajuwa kwallon ana niƙa shi ana packaging din shi a cikin ainihin robobi ana sayarwa yana da matukar amfani an gane yana maganin kuma cututtuka irin nau'i daban-daban daban ba lokacin yin bayani game da wannan bane kai ya dauke wani lokaci mu ta bayanin wanda ba wannan ba amma dai watan wata rana wannan bayanin zai zo insha Allah ta'ala dabiyo ne mai albarka to manzon Allah ya ce wanda ya bude baki da safe ya fara cin waɗannan dabine guda bakwai na ajuwa babu wani sammu ko wani sihiri ko wani tsafi kenan wanda zai same shi a wannan rana a wannan yini wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi hakanan al-Imam Muslim shi ma ya fitar da wannan hadisi sai malam yace wal akmalu amma mafi cika an yakuna min tamril madina ya zama wannan dabinon dabino ne na garin madina garin madinan manzon Allah mimma bainal harrataini wanda ya fito ne tsakanin duwatsun nan guda biyu kusan garin madina yana tsakanin duwatsun guda nawa ne guda biyu duwatsu ne suka kewaye garin ko gefe da gefe to ya zamto dabinin yana tsakankanin wannan garin ne baya bayan wannan dutsen tsakanin wannan bakin dutse na Uhud kamar yadda yake a garin Madina an gane wannan ko kama fi riwayati muslimin kamar yadda yazo a riwayar muslim an gane wannan ko ويرى سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله لما لا متشي حفظه الله با سيدي متشي رحمه الله انا لو كنت اكلو تلتاف نن ينا راي اما babban malamin mu idan kaji an ce al'allamatu shine babban malami shakundum so ya fa karbin ka ce ma wani sheikh ko a ce shaikhu shiyukh a'a ai al'allama shine shine kat shi Allah subhanahu wata'ala sunayensa kullum idan aka girmama shi sai su ƙara zama sunayen namiji shi kuma mutum idan ana son a kuranta shi ya zamto ya samu ɗaukaka sai sunan nashi ya koma ta mace ba ku gane ba akan ce al-muallimu ko mu'allimun mu'allimatun haka ne ku akan cewa ne al'alim ko malami babba akan ce ko mene al'alimatu ta mace haka ne ku to idan mutum ya sha ilimin ya koshi za a sa sunan shi ala wazni fa'al ila kici ma Allah ar-razzaq al-fattah an gane wannan kai to shi mutum in za a masa wannan sai sunan ta koma ta mace ya kai makura kenan wajen samun falala shine me al'allamatu sai sunan ta koma ta'un ya kai karshe kenan ya kai fik ka duba yadda Allah subhanahu wataala ke sha'anin sa to babban malami shakundam abdullahi ibn abdul aziz ibn aziz ibn abdullahi ibn baz Allah ta'ala ya ji kansa shi yana ganin cewa أن جميع تمر المدينة توجد فيه هذه الصفة دون دبين ودكي تكين غرم مدينة ما غرم مدينة منظم الله إن دي دقى مدينة يكي تو ينا أوجد ونن صفة دي لقوله صلى الله عليه وسلم سور فرنسا صلى الله عليه وسلم من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها دون دا ya ci dabino guda bakwai mimma baina labataiha wanda yake tsakanin duwatsunta guda biyu an gane a wata riwayar ma baina harra harrataini tsakanin duwatsun nan guda biyu guda biyu hina yusbihu yayin da ya wayi gari da safe sai karacin hadisin lam yadurruhu dhalika al-yawma sammun wala sihrun babu wani sammu babu wani sihiri wanda zai tasiri ainihin wato ga mutum kenan duk wani dabino da ya zo daga garin madinatul munawwara ana tsare ya samu wannan kuma ana samun shi a wuraren masu harkar islamic medicine an gane wannan to ka gani kowane ƙwaya ɗaya kai naira ɗari da hamsin kai kwa ɗauka batun daga madinar manzon Allah kuma ga maganin sihiri bayan wannan ma hatta matsalolin jinnu an gane ko bayan aukuwar sihirin akan yi amfani da shi kuma ana samun sauki ana samun lafiya da izinin Allah kun san dabino wacce jama'a dabino kuke gani ko bai kamata a ce mutum baya cin sa ba eh abinci ne mai albarka shi babu wani nau'in abinci da ka sani wanda baya dauke da shi duk wani sinadari da ka sani sinadarin carbohydrate sinadarin protein sinadarin fat sinadarin oil sinadarin minerals sinadarin waye-waye duk wannan abin da kasan jiki yana bukata akwai shi a cikin dabino wannan dalilin ne yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ai wata biyu ba ɗora tukunya a gidan shi an dafa abinci ba dabino kawai da ruwa suke sha kuma suna rayuwa lafiya lafiya mun gane wannan kuma ka gwada daga yau da safan ka tashi ka ci dabinon guda bakwai ka gani zaka buƙaci karya kuwa kai ta shan ruwa zaka iya yini a haka ba tare ka ci komai ba kuma babu abin da zai same ka in dai dabino ne an gane itaciya ce mai albarka saboda haka yana da kyau jama'a ya zamto a cikin yanayin tsarin abincinka na yau da gobe ya zama akwai dabino a ciki na'am a'a ai ba a ce a auno a ci a gida ba misali mun ce ne a cikin tsarin abincinka tsari muka ce yawwa ala ta akwai da ke hajiya ta riga ta dafi maka wancan bangaren ba damuwa kai sai ka ji dabinan kawai jama'a mun gane wannan ko malin ya shiga da cewa alhadith wannan hadithin wanda imam muslim ne ya rawaito malin ya ce kama yara hafizahullahu anna dhalika yurja liman akala sab'a tamaratin min ghairi tamri almadinati mutlaqa kuma shi malam bin baz yana ganin cewa ma ko ba dabinan da ya fito daga garin Madina ba kai dabinin kowane gari ma zai yi manzon Allah ya ce manzon Allah ya kwatanta wannan ne ya ce ya ce na Madina ne kawai saboda shi a cikin a cikin yake rayuwa amma ba wai wannan abin ya takaici bane kadai da dabinan garin Madina jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace dan dabino jama'a har kwallon shi magani yake kwallon dabino gan shi eh akan ƙona shi an gani a ƙone shi a dake shi ai garinsa a dinga amfani da shi kuma ana sha kuma yi magani yana maganin hatta maganin yawan makyarkata haka rawan rawan jiki ƙwallon dabino yana yi an gani da wasu abubuwa daban waɗanda ba waɗannan ɗin ba Allah ta'ala ya samu dashi kenan jama'a kun ga an ba mu sata amsa anan kenan kawai cin dabino yana iya taimakawa mutum wajen magance matsalar kamuwa daga mene sihiri ko tsafi shi wannan abin jama'a da ake sababi ne na rashin kamuwa an gani amma sabubban da makaranta a baya sun fi wannan ƙarfi Allah ya sa mun gane tsayuwa da dukkanin abubuwan da Allah ta'ala ya wajabta da kuma barin sabon Allah na biyu kuma shine yawan yin azkar waɗanda aka shar'anta a shari'a ya zama mutum baya wasa da su mun gane wannan kamar yadda muka yi bayani dai a baya an gane alqismu thani sai na me kashi na biyu ilaju sihiri ba'da wuqu'ihi ya zaka magance matsalar sihiri bayan an riga an yi shi yanzu ana jin tsoron aukuwan shi to ya riga ya auku kaji wajen likita na musulunci dan kaji asibiti ma ka bata hanka lokaci ne su ba su ma san me sihiri ba ko sun sani eh ba ruwansu da wannan masan wannan ba kawai ya sa mutum sai a je da shi lab a ta gwaje-gwaje a gwada wancan a gwada wancan ga mutum yana ihu wayo Allah na wayo Allah jikina ce to ai ba koi ba lafiyar kalau sai sai ji gaban shakara faduwa ce ni ban da lafiya dan Allah kai daga nan asibiti ce to me za kwanta da kai me za a yi maka lafiyar kalau akwai matar da na sani tana ɗauke da ciki shiɗanin aljini sai ya je sai ya sanya wani wani abu kaman kamar raga ko shamaki sai ya rufe cikin diskanin da za a je a yi ba a ganin ɗan sai ce ai ba ta da ciki ai iyaka dubiyar da za a za ce ciki fa babu ta koma gida kawai babu ciki ita kuma tana jin motsi a cikinta an haska an samu dubin dubaru da an duba ɗin amma babu wani labari tana zuwa maka bata magani na matsalolin sihiri tana sha shi kenan kwana biyu shin kawai sai fara har ranan ma da yamma da baya motsi ma cikin namanta sai kawai shin ya fara motsi tana komawa shagari aka je aka ce wata biyar kenan kaga matsalar ba ta asibiti bace ina fata an gane to matsalar shedanu haka suke yi galibin ciwukan da muke a yau wanda za ga mutum an ce ai in dai mutum yana matsalar jinnu kaje ana yawan cewa jinin shi yana karewa to kaga ji asibiti a bata maka lokaci a ta maganin cewa ai anemia ne ai wani waye waye to me ya sabbin karewan jinin da wuri akwai wanda ma hankali ba zai dauka ba jama'a yanayin karewan jinin yau an gwada mutum yana da jini kaza gobe kawai a da babu kuma shi bai ci wani abu mummuna ba kuma shi ba yankewa ya ballanta na ce rauni ya ji jini ya kwarara to akwai shaidanu masu akwai ma akwai shaidanu mayu shaidanin aljanu amma su mayu ne da su mayun mutane ke amfani wajen cinye mutum aka ji an cinye mutum ko wani abu da waɗannan aljanu ake haɗa baki suke zuwa su shiga jikin mutum su dinga tsotse mai jini da wasu sinadarai a jikinsa har su gama da shi gaba ɗaya an gane wannan to idan irin wannan abin ta faru abin da za a yi mutum yana da buƙatar abubuwa kamar haka abu na farko dai aƙalla yana da buƙatar ya samu magunguna na matsalolin sihiri wani su kare sihiri na biyu kuma ana buƙatar a samu koda icen madubiya icen mene madubiya sassaƙinta kawai a samu a ɗan sa da jirkan wa a dafa mutum yana sha kamar ruwa cikin minti ashirin talatin arba'in hamsin zuwa awa ɗaya za ka jin jikin ya dawo bishiya kawai sassaƙe kawai za a sa magana a ta wani ganyen ogun wanda yana ɗaukar tsawon lokaci gaskiya eh ko a je a samu apple kaman guda hudu ko guda biyar jajayen nan manya sai a blending ɗin shi da ka blending sai a karanta addu'o'i a ciki a ba mutum ya sha shi wannan ma a cikin minti talatin in Allah ya da za a je a gwada a ga jinin ya dawo ya hauro ya dawo daidai shikenan magana a ta siyan leda jini ko da yaushe ai ta kaza jiya irin wannan abin ya faru wata bayan Allah an kaita asibiti to da mamijin nata ya saba an san magani a wuri na haka sai zai sabe ni cewa jiya an ƙara mata biyu yau fa an ce fa ya ƙare yanzu ma sai an ƙara wasu biyu na ce mishi ba abin da za a ƙara ko tashi ba ta iya yi a asibitin sai ya je na bashi maganin sai ya je gida aka dafa ya yi mata na apple ɗin ta sha aka yi mata wancan ma tana sha kafin la'asar bayan azhar ne kafin la'asar ta ta miƙe da kan ta fara yin sai sallah daga nan shikenan aka ce ai an sallame kuma ku je gida an ƙara yin test an ga jinin ya riga ya hauro ya dawo normal an gane wannan jama'a so akwai abubuwa na sirrori da Allah ta'ala ya ajiye a bayan ƙasa kada kowa ya rika daukan cewa kowane irin nau'in ciwo ne sai ka je gaban likita akwai ciwon da zaka je kai ta wahala ne tsawon lokaci kuma ciwon ba na asibiti bane jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace Malin ya ci gaba da cewa annaw'ul awwal nau'i na farko daga yadda za a magance matsalar sihirin istikhrajuhu wa ibtaluhu shine aje a tono wannan sihirin daga inda aka yi shi aka aje shi in an sani an gane wannan in an san inda aka je aka birne dan wasu shedan suna fada zai ce sihirin da aka yi a wuri kaza ne ba ma wai mutum bane zai je ya binne wannan a'a su shedanin aljanun su ne za su je su birne ya za ka gane wajen ba mutum bane je birni misali su shedanin su za su kulla sihirin su gama kuma su je su haka ƙasa su birni to an sami irin wannan an kai mara lafiya an yi ruƙuya ya faɗi cewa sihirin yana wuri kaza me ya kamata a yi sai a je wannan wurin sai a je a tone wannan sihirin sai a ƙona shi a ɓata sai a ƙona shi to da izinin Allah nan da ɗan wani lokaci za a ga mara lafiya ya samu lafiya abin da ya rage kawai a samu magungunan da zai ci gaba da sha waɗanda za su taimaka masa wajen wanke sinadaran da suka riga suka shiga cikin hanyoyin jini da zuciya da ko'ina don shi sai kai tsaye na kama zuciya ne shi yasa yake canza mutum a lokaci guda ƴan mintoci kaɗan ya canza saboda zuciya ita ce mutum da ta tsaya ta bari yin aiki dan adam ya zama kwandem haka ne ko baka bari dan haka jama'a kun ji wa ibtaluhu sannan kuma a ɓata wannan sihirin kun ga wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Labid ibn al-A'sam yayi masa an je rijiyar bayan ya je ya hada da matashin kanshi aka hada matashin da yake taje kai aka hada da wani abu na na me yake ci mishi hudaddabino da waye waye shi wannan bai hude ya je kulla ya je kuma ya jefa a cikin wata rijiya saboda tsabaragen bala'in wannan sihirin sai da ruwan rijiyar gaba ɗaya shi jirkici ya canza nau'i daga fari ya kuma kaman ja annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya je wannan rijiyar aka ce a ciro manzo Allah ce a abin da zai abin rijiyar kawai kun san dalilin da yasa manzon Allah bai sa a warware ba yawwa saboda kada wasu su koya to irin abin da ake a Najeriya yanzu yau a kama kidnapper a tambaye shi yaya kai kai kaza da kaza muke ya kuke samun bindigogi shi ma wannan abin wani bala'i ne wanda ya fi wancan yanzu kuna yaɗa wa mutane hanyoyin da za su wajen samun makamai kuna yaɗa wa mutane wani bai san zai satan ba amma ya ji ga yadda wani yayi ko da an kama shi ma zai gwada kun gane sharrin abin so sharri ne jama'a irin wannan ko an yi interrogating mutum an an mishi tambayoyi an bincike shi ba a zuwa a bayyana wa duniya akan aje wannan abin ne sai a ga to ya za a yi wajen tackling din waɗannan hanyoyin amma kun kama mutum ya bayyana mu ga yadda yake yi ga yadda yake yi ma za an samu matsala wani fa shi a rayuwar shi kawai neman hanyar da zai yi ne kawai samu yadda zai yi cutan shi yake nema sai aka sauƙaƙe masa a sauƙaƙe na a zaune a ɗakin sa ma za a gaya masa kaga an samu damuwa Allah ta'ala ya samu dace malin ya ci gaba da cewa wa ibtaluhu idza alima makanuhu da kuma bata wannan sihirin idan an san wurin da aka yi mai aka je aka ajiye shi ko aka birne shi bi turuqil mubahati shar'an amma za a yi wannan ne ta hanyar da ya halatta a shari'a kenan banda hanyar da bata dace ba abi a shari'a dan akwai annushra hatta a cikin kitabu tauhid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya kawo babin musamman babun fin nushra babin da zai bayani dangane da warware sihiri ta hanyar sihiri an gane ba a yin haka shari'a ta hana wannan ba a ba a kauda kafirci da kafirci mun gane wannan ba a kauda tsafi da tsafi kamar yadda ba a kashe wuta da wuta haka ne yawwa ba kuma a maganin zafin ruwa da ruwan zafi sai da me kowanne sai an kawo kishiyansa sannan yake amfani to ayi wannan ta hanyar da ta dace ya halatta a shari'a wa hadha min ablaghi ma yu'alij bihi al-mashhur wannan yana daga cikin mafi kaiwa matuka na abin da za a magance wa wanda aka yi wa sihirin da shi idan an san wurin in ba a sani ba fa kun yi shiru in ba a sani ba fa to shine abin da zai zo a gaba an-naw'u thani nau'i na biyu ar-ruqyatu shar'iyya abinda za a yi shine za a yi wa mutum ne ruqya da addu'o'i na shari'a wa minha daga cikin su akwai a yadqu sab'a tamaratin a waraqatin min sidrin mutum zai je ya nemi ganyen magariya guda bakwai an gani ganyen magariya guda nawa guda bakwai ɗanyu ko busassu ma min sidirin akhdar na ainihin wato koriyar magariya an gane baina hajaraini aw nahwihima wanda ke tsakanin duwatsu guda biyu ko makamantansu wannan dai bi tajarrub an gwada an ga kowane irin magariya yana jama'a an gane in dai sunan bishiyar magariya namiji ne ko mace mun gane wannan kowanne yana yi inda itacen magariya ne to za a samu wannan itace na magariya aw nahwihima ko makamantansu thumma yusabbu alaiha ma yakfihi lil ghusl min al ma idan ka samu wannan ganyen aka daka shi an gane ko aka jajjaga shi sai a zuba ruwa wanda zai isa mutum yin wanka wa yaqra'u fiha sai ya karanta a cikin wannan ruwan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya karanta ayatul kursi an gane wannan to ban sani ba za mu karanta ne gaba ɗaya tare da ku ko ku a'a zan karanta ne ku shi ku zaɓa ban ji ba eh a garza gaba daya kowa yana yi to sai ku gyara murya wannan shine gaskiya jama'a wani in an karanta da shi zai iya biyawa daga lokacin tunda wani bai taba karanta sautul araf ba haka ni wani bai taba karanta sautul yunus ba tunda aka halicce shi wani bai taba karanta sautul taha ba amma kila ya san baki to wani an karanta mishi kaga an taimaka mishi wajen iyawa kenan kaga ko da wata rana zai iya karantawa ya wa kansa magani ko yawa wani an gane wannan jama'a sai mu karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
بشيء من علمه
وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون wannan aya kenan ta 117 zuwa ta 122 a suratul a'raf wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون wannan ayoyin suratu Yunus aya ta 79 zuwa 82 qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa قالوا يا موسى
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى waɗannan aya ta 65 zuwa ta 70 a suratul Taha Bismillahir Rahmanir Rahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس waɗannan ayoyin jama'a ba wai ka ce bari ka je ka gwada bane da gaske ne suna yi abin da ya rage mana bayani guda ɗaya ƙila wani ya ce to ai manzo Allah bai yi ba haka ne shi waɗannan addu'o'in waɗannan ayoyin jama'a ba wai an samo su bane kai tsaye daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa aka karanta aya ta kaza da ta kaza da ta kaza da ta kaza abin yanayi ba shi da wani musnad zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma abinda malamai suka gwada ne yau da gobe aka tabbatar kuma yana yi dan haka sai aka ci gaba da amfani da shi tunda babu wani abu na sabon Allah a ciki Allah ya sa mun gane dan wannan yana daga cikin amanar ilimi a ga mutane wannan an gane wannan tunda a farko mun ce alqur'anu kulluhu shifa sai dai babu shakka wani lokacin wasu ayoyin na alqur'ani sukan fi wasu tasiri a jikin dan adam hatta wajen karantawa shedani akwai ayan da in ka karanta zaka gabatar tasiri kaman wata wata kana dauko ta hatta numfashin da yake zaga ya canza ya koma zafi yadda ka san an daura tukunya tana tirri irin me yake cewa ne turri yana fita a cikin tukunyar ka sa hannunka haka ji dimin ko haka zaka ji dimin yana fitowa daga hancin mara lafiya ko bakin sa yadda ka san feshin wuta wani sai ka ji kamar zai kona ma hannu yadda jinnin ko shedani ke azabtuwa a jikin mutum amma dai waɗannan ayoyin jama'a a kullum idan ka tashi yin wani magani kai ba ma wannan ba kowane irin ciwo a jikin ɗan adam ya ƙici ya ƙi cinyewa an buga an je asibiti an yi waye-waye to ya zama in an haɗa magani za a sha to kada a sha ɗin sai a karanta waɗannan ayoyi a fara karanta fatiha kamar ƙafa bakwai sai a biyo da waɗannan ayoyin a karanta ba sai an dinga tofawa tuf a ciki ba shi ruwan a kara shi kusa da bakin haka ana karantawa turarin bakinka na ayoyin yana soka a jiki ba sai an je an rubuta an wanke an sha tawada ba kun gane wannan dai shi wancewa da ake a sha tawada ake sha ba karatun ake sha ba shi kuma da za a yi tofi kaga zancen ka ne yake tirin ke soka akan ruwan ya fi tasiri gaskiya ya fi tasiri fiye da a rubuta wannan abin tabbatacce eh dama ai mun yi magana a farko game da ruwan zamzam da kuma irin tasirin shi malam ibnu qayyim ya bamu labari lokacin da ya rashin lafiya ko ina kan ta fatiha kafa muka a cikin ruwan zamzam yana sha to in ka gaba ka warke ba to lokacin warkewan ne bai ba insha Allah ta'ala abin da ya kamata kuma mu cire jama'a a ranmu shine kakka dauka cewa yau in ka zo da matsala ko rashin lafiya kai tsaye kawai da kaji da kayi wannan din kawai kaman yankan wuka a'a ba wanda ce maka wannan la'alla sai kayi na kwanaki bakwai ko kwana sha hudu ko shekara ma kana yi sannan sai ka warke jama'a Allah ya sa mun gane wannan duk wani magani a duniya jama'a abin da yake bukata consistency a ci gaba da yi a yi ta yi har a samu waraka ba wani garantin cewa da an yi so ɗaya kawai kamar yankan wuka an yi an gama duk wanda zai faɗa maka wannan to buka ne an gane dan abin na Allah ne a wurinsa kuma ake nema shi kuma Allah so yake da yawan lokaci yakan jinkirta maka abu saboda ya ga yadda zaka kaskantar da kanka ka samu karaya a ranka ka tsara girmama sha'anin Allah sai Allah ya baka lafiya kuma ya girmama ladanka ya ɗaukaka darajarka jama'a mun gane wannan to shi mumini musamman mai ilimi haka rayuwar shi take amma in dai ba ilimi jama'a mutum sai ya shiga cikin ruɗu sai ya dinga rayuwa kamar dabba dabba ce in ka hana ta wannan abin za ta haƙura sai ta kewaya ta ta dawo in ka kora ta ƙara kewayawa ta san ita mai wayo ce ita ba za ta haƙura ba wannan abin da ta same shi to mutum ba haka yake ba akan ce wani hannun ga Allah baiwa ne mun gano wannan jama'a saboda ka waɗannan ayoyi ya tabbata ana karanta su kuma ana samun lafiya mu kanmu mun yi ya fi so shirin masaƙi ba mu san iyaka ba so dubin dibata kuma yayi kuma tasirin ya tabbata kuma an samu lafiya da izinin Allah don komai da izinin Allah yake aiki abu na biyu jama'a mu sani ayoyin alqur'ani in za a karanta su ba karatun Hausa ake yi ba da larabci za ka karanta waɗannan ayoyi me nake nufi yadda muka karanta din nan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gwargwadon yadda kira'a take ba ka zo ka tasa Allahu la ilaha illa huwa alhayyu القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم kai ai wannan akwai matsala Qur'ani yana son a karanta shi kamar Qur'ani Allah ya sa mun gane jama'a da haka ya zama dole wajibi akan kowanne mai ya koyi karatu da rubutu haka ne ko ya koyi karatu da rubutu ka zo na gaban malami ya koyar da kai ka biya ka ƙara dawowa ka ƙara biyawa yanzu mai wayo a nan shi ne wanda bayan mun tashi zai samu wani daga cikin ɗaliban ilimi ga sun ji sun iya ya ce da Allah wani zanin gazuwa kana biya min ayoyin har sai na gama iyawa to ka zama mai wayo kenan mai hankali amma an ka gama biyawa baka iya ba kuma aka tashi ka je ka aje shi a littafi to faran da zaka zo karantawa ka samu matsala kila ka karanta din ba daidai ba shi kuma Allah ka'idarsa shine kai masa daidai ya baka abin da kake nema in ka kuskure ka ƙi daidai ka ƙi koya sai ya kyale ka da jahilcinka ka kari bata kari bata ku kai hasara ban ji ba wa ba'da qira'ati ma dhukira fil ma'i bayan na'am na'am na'am ba ruwanka wa ba'da qira'ati ma dhukira fil ma'i yana son yayi azarbabiya ne da ya hakura makaratun na gaba bayan ya gama karanta waɗannan ayoyi a cikin ruwa yashrabu minhu thalatha marratin zai sha wannan ruwan sau uku ya sha safi ya sha rana ya sha yamma kina ana buƙatar ruwa mai mai mai yawa an gani kamar ka ce ya sha kofi ɗaya safi ɗaya rana ɗaya yamma kaga irin na masu asibiti da mun kuma kajin zuwa na usman an gane wanda ai to wannan karatun jama'a ta akwai shi a musulunci jama'a duk ana aka kwafo amma sai wai yan boko mu suna ganin cewa wai waɗanda suke harkan harkokin magani islamic wai kira humaini ba san me suke ba babu shakka wannan akwai rashin amana da kuma rashin adalci a ciki ko kuwa eh malam yace za a karan za a sha wannan sau uku wa yaghtasilu bil baqi sai ai wanka da ragowan wa bidhalika to da yin haka ana tayi ana tayi yazulu da'u insha Allahu ta'ala da wannan ne wannan ciwon zai gushe in Allah madaukakin sarki ya so an gane wa in da'atil hajatu ila i'adati zalika idan an sha so daya an samu biyan bukata shikenan amma idan bukata ta kai ga a maimaita marrataini sau biyu au akthara ko so ba iyaka fala ba'sa to babu laifi hatta ya al-marad har sai wannan rashin lafiyan ya gushe gaba daya wa qad jurriba kathiran mutane da yawa sun gwada wannan fa nafa'a Allah bihi Allah kuma ya amfanar da su shi wa huwa jayyidun abu ne mai kyau liman hubisa an zawjatihi kamar wanda ba iya saduwa da iyalinsa akwai irin wannan ai wani kullun yana zuwa yana nufin iyalinsa don biyan bukatun jima'i sai gaban ta kwanta shi kenan amma kuma in shi kaɗai zai ji shi lafiya lafiya yana harbawa amma in dai jitin karo ta to sai ya ji shi kawai ya zama kamar ruwa kun gani an samu matsala ko ba samu ba an samu matsala to wanda ya zama an mishi rabtu ana kiran abin arrabtu shine a ƙulla wani sihiri tsakanin miji da mata yadda miji ba zai iya biyan bukatun matar shi ba ko matar ba za ta iya biyan bukatun mijinta ba kawai sai dai dan ta biya mishi bukata ana yin abin ma tana kuka a zuciyarta ba ta jin daɗi saboda haka ba za ta samu jin daɗi ba dan shi biyan bukatar jima'i dole sai an sami haɗuwa tsakanin miji da mata kowanne yana da bukata yana son abin sannan ake jin daɗi amma in ɗaya yana so ɗaya baya so ba wani jin daɗi ma da ake Ina fata an gane wannan ba biyan bukata so ke da kika ba kya son kwanciya da mijinki ba kya son kaza ki gwada wannan kai ma da kaga irin wannan kai ma ka gwada game da matarka ko dukkanin ku sai ku yi da yawan lokaci akan sami namijin dare ko ta macen dare in namiji ne ta macen dare ta aure shi sai a hana shi kwanciya da matar shi amma in dai a mafarki ne zai ji shi lafiya lafiya zai zubar da mani mai yawa amma in dai matar shi ce baya iya komai ana samu ko ba a samu kila ma akwai ɗaya anan mai yiwuwa ne ko kuma ita matar in ta yi mafarki za ta ji daɗin saduwan amma in dai da mijinta ne ba ta taɓa samun gamsuwa da mijinta ana samu da yawa mata sun san wannan karatu to idan an sami irin wannan sai a gwada wannan hanyar sai dai malamai suka ce tunda an karanta ayoyin alqur'ani a ciki to ba za a je a yi wanka da wannan a bayi ba musamman bayi mai dauda bayi wanda yake ruwan zai fada cikin ina ne cikin kwalbaki ko cikin abin nan kwato-kwato mun gane wannan ko cikin sock away abin da ya kamata a irin wannan in za a yi sai a yi shi a cikin gida a wani wuri wanda za a iya mofin din ruwan an gane kenan ruwan za a sa shi ne gwargwadon bukata kuma yadda ake so an zo yin wankan za a ɗibi ruwan ne mutum zai zuba ne daga kansa ruwan yana gangarawa ƙasa yana cuccuɗa jikinsa bitajarrub an gano cewa idan har akwai sihiri a jikinka kana yin wannan zaka jikinka yana yauki zaka jikin yana ta yauki kanka yana yauki jikinka yana yauki to akwai alamin cewa akwai sihirin tare da kai an gane to gwargwadon yadda ka ji a jikinka gwargwadon yawan yadda zaka maimaita har Allah ta'ala ya baka lafiya mun gane wannan to kaga a wannan bigiran yanzu nan kai ka koya kai ka koya wani wancan ma ya koya wani akalla kai kokari ko da mutum bi ka koyawa wannan karatun ai abin zai nisa ko idan ka tattara yawan ma'ana kace kowa ya koya mutum biyu daya ai za a samu alkhairi mai yawa kuma za mu samu sauki wajen yawan kashe kuɗin mu zuwa asibiti da gaske ne saboda shaidanu shaidanancin sa ya wuce duk inda kuke tsammani galibin mata a yau masu haihuwa da za ta je asibiti a ce ba za ta iya haihuwa ba sai an yanka ta an cire ɗan masu matsalar jini sun fi yawa a cikinsu in ka je ka bibiya wata sai haihuwar ta zo sai jinin ya je ya tura ɗan ya mayar da shi ya hana ta haihuwa an sami irin wannan akwai mutum ɗaya ma a nan shi ma iyalin shi tana naƙuda ɗan haihuwar ta zo kama kama kama kama sai ɗan ya koma haka aka yi ta yi sai da kira ni a waya na ce mishi je ka nemo ganyen magarya karɓo kaza da kaza a zo a karanta ayoyi a zo a gunsa baki a fesa mata a gaban aka ba ta sha da ba ta da sham da fesa mata a gaban gaba ɗaya bai fi minti uku ba ta haihu an wuce wannan wurin da izinin Allah ba kuma yi ne ba shi yayi da kanshi kawai ne dauka cewa ma ai sai an je wajen shehin malami kowa zai iya yi kuma kowa zai iya yi jama'a ilimi amana ne in an faɗa maka to kuma sai me a karantar da mutane don samu sauƙi yanzu kai in an baka da wannan ilimin ka ce duk mutanen samu naka so wajen ka ya za ka yi baka da lokacin zuwa gona baka da lokacin zaman shago baka da lokacin wannan karatu ma babu da yanzu mutane goma sun yi layi anan suna jira wani ma ba zai iya hakuri ba har ga ta malam Allah kamar zai fashe da kuka haka ne amma in wannan ya iya wancan ya iya wancan ba sihiri bane ilimi ne jama'a karantar da al'umma annabi su iya a samu saukin rayuwa a cece rayukan mutane an gane wannan jama'a sannan musamman ga masu ciki idan irin wannan abin ta faru to sai ku nemi garin magariyan an gani sai a ɗan haɗa da garin kuka kuka ta miya wannan sai a karanta waɗannan ayoyin da masu ayoyin sai ta riƙa sha in Allah ya da zaka ta samu sauƙin haihuwanta lafiya lafiya da sauƙi don kowanne cikin guda biyu ne yana taimaka wajen samun sauƙin haihuwa da magariya da me da kukar miya kukar miya ƙwarai ai wato jama'a kuka maganin ta yafi guda ɗari kuma garanti wallahi ko ulcer ne kaga ta kici ta kicin yawa ka daina shan komai kawai ka nemi kuka da zuma kawai ka rika sawa kuka ka kada kuka a zuma kawai ka sha ko ka ji ulcer tana saka jinka yana daukan dumi zazzabin nan ko ka ɗebi kukar miya kawai a ka ɗebi dan rabin karamin cokali ka watsa a baki ka bi ta da ruwa kawai ka shanye ka baka ka minti goma ka gani da izinin Allah zaka ji wannan zafin jikin ya sauka dalilin da yasa iyayenmu da suka gabata ba sa samun matsala wajen bacci kenan galibi miyar kuka ake da dare ko ba ita bace to ita kuma kuka tana da wani irin falala da Allah ya mata shine duk wahalar da ka shawo a kasuwa da rana da kaji ka shawo da wahala da jibi a jikinka in ka sha kuka sai ya kwantar da wannan zafin gaba daya sai ta sanya maka jikinka samu sauki abu na biyu kuma ta wanci ma kwakwalwa ta ƙara ma ƙarfin memory da hadda da hadda ƙwarai da gaske a'a ina ina ai kuka malam in muka fara bayanin maganinta anan wallahi wani sai ya rike baki ya ce o ashe mun ta kashe kanmu wallahi jama'a ƴaƴan kuka in ka samu ƴaƴan kukan 'ya'yan cikinta aka dandaka ko mutum yana fama da matsalan taɓo ƙwaƙwalwa ne ko matsalan yawan irin taɓon ƙwaƙwalwa haka ko wani abu makamancin haka tana maganin ciwon hauka sadidan 'ya'yan kukan sai a daddaka shi aka daddaka sai a ɗan haɗa da zuma mutum yana sha a ɗan ruwan zafi safe yamma safe yamma in Allah ya da wannan abin zai gushi a'a ana maganan ƙwallon shi ne yake maganin ciwon hauka ba amma wannan da muke maganar cewa ya sanyaya jiki a samu sauƙin ulsa da waye-waye garin kukan ganyen kukan wanda dai ta miya nan da kuke sha a miya ita ɗin dai kuma tana ƙara ma yara ƙarfin ƙwaƙwalwa da ƙarfin hadda ya ba a dawo ga dama ana sha'i ku ne dai ku a ku ne dai yan bana bakwai kun dauka cewa kawai mutane suna sha ne kawai saboda tsabin naci kawai wallahi shi yasa Allah ya saka iya mu da alheri mun sha kuka iya kuka wallahi wannan kokorin da kuke gani kuka ce ce aiki jama'a eh kuka ce ce aiki saboda haka maganar cewa wai duk kuka ta toshe makwakwalwa wannan tsakani ga Allah ƙarya ne kuma ha'inci ne ana ha'intar mutane ne da wannan saboda haka jama'a a dinga shan kuka a dinga shan kuka an gano nan jama'a ina zuwa wannan kenan sai kuma namijin kukan kusan kowane abu guda biyu ne akwai namiji akwai mace to sai a nemi kuma namijin kuka nan ma shi ma shi ake ce ma kukuci shi kuma sunan namijin kuka kenan kukuci sunan shi kenan da ganyen shi da sassaƙen shi duk suna maganin matsalar sihiri sihiri ake magana idan aka nemi sassaƙen aka dafa da ijjar kanwa kaɗan ana sha da izinin Allah za ga sihirin zai gushe sannan in ma mutum yana fama da wannan matsala ta rashin gamsuwa gamsar da iyalinsa saboda irin wancan matsalar in ya dan dafa ya karanta ayoyin nan yana sha da izinin Allah wannan matsalar ta shiga ta gushe in Allah ya yarda ko bace take sha ta samu sauki mun gane wannan sai zan shi a dinga zuwa da abin rubutu ana rubuta ana rubuta fa'ida dan za mu rika dan sauka layi dan a amfana haka dai ko kaga wannan ba kuɗin ka ba komai ko zuwa kai ka nemo sassaƙen ka sha eh Allah ta'ala ya samu dace ko ka je inda ake sai da garin sa ka je ka sai garin ka dinga amfani da shi hatta kuna matsalar kuna ko da kuna ta taba cikin jikin mutum ya irin kume wannan to idan ana shan garin kukuci din ko dai a ruwan sanyi ana dan sha to yakan kashe yakan yi saurin kashe wuta da wannan bala'in da take haifarwa a cikin fata bayan mutum ya kone shi na kukuci din an gane wannan ai mu bar wannan zancen ko kuwa wannan magana tana cikin littafin fatawa bin baz da fatahul majid da asarirul battar da ainihin wato akwai dai zancika na malamai da yawa ba sai mu abin ba abu na biyu taqra'u suratul fatiha zaka karanta suratul fatiha wa ayatul kursiyyi da kuma ayatul kursi wal ayatayn al akhiratayn min suratul baqara da kuma ayoyi biyu na ƙarshe na suratul baqara wa suratul ikhlas da qul huwallahu wal mu'awwidatayn da qul a'udhan nan guda biyu falaqi da nasi ثلاث مرات سوءكو أو أكثر كو سمد هكا مع النفث تارد ينتوفي ومسح الوجع باليد اليمنى da kuma shafan wajen da yake maka ciwo da hannun dama kun gane kuwa inda yake maka zogi da raɗi sai ka ɗora hannunka a wurin kana karanta fatiha kana tofawa in a hannunka ne kana karanta fatiha kana tofawa ayatul kursi kana tofawa qul huwallahu su kuma qul huwallahu da falaqin nasu kowanne sau uku uku kana yi kana tofawa a wannan wurin da ke maka ciwo da hannun dama mun gane wannan shi ma wani abu ne tabbatacce an gada ko da ana zaune a gida ko wance ta yi tsalle ta faɗi wancan ma ta faɗi jinin sai ya tashi gaba ɗaya sai a nemi wannan abubuwan a karanta a ruwa a baiwa kowanne ya sha a ɗan ɗiba a baki ai bismillah a fesa mishi a fuska a bashi kuma ya sha da izinin Allah za ka ga shedanin ya gudu mun gane wannan jama'a ya zama muna da wani tsari na likitanci na first aid ko da za a je wajen mai magani ya zama wannan shine farkon maganin da za a yi gida mun gane wannan kaga mu ma zamu huta da wayoyi kenan do imana duk sai a rame ka da waya malam kaza kaza malam kaza kaza sai ka je gidan biki in na kwaya ɗaya ya tashi wai wa ma adraka ma gidan biki eh akwai cakwaki a gidan biki jama'a da yawa in wannan ta faɗi ta tsandara ihu wancan ma sai ka ta kife wata sai ka ta fara ganin jiri yu sai a kama ta a aji ita ma mai kama ta aji sai ka ta- ta shar dan kwali ita ma ta ta zabga ihu ta faɗi haka za ka ta gani abubuwa irin waɗannan san mata bayan Allah akwai sakaci Mm, Allah ya Allah ya ba ku ikon gyarawa wannan magana tana cikin littafin Fathul Bari da sharhin da Imam Muslim ya ma sharhin da Imam An-Nawawi ya ma sharhin Imam ah, sharhi Al-Minhaj an gane wannan ko yawa yana cikin mujalladi ne tara a shafi na 62 a Fathul Bari yana mujalladi na hudu a cikin ainihin wato a sharhin Sahih Muslim sannan ya ƙara ambata wannan a cikin mujalladi na goma a Fathul Bari shafi na 208 ja na uku bayan aukuwan sihirin at-ta'awuzat addu'o'in neman tsari warruqa da kuma addu'o'i waɗanda suna taimakawa wajen samun lafiya wadda'awatil jami'a da wasu addu'o'i waɗanda sun game dukkanin wasu ɓangarori na samun lafiya a jikin ɗan adam su kuma su ne waɗanda za a karanta bari mu karanta guda ɗaya lokacin mu yayi bari mu karanta ko da ƙwaya ɗaya ko a matsayin mabuɗi Mm. al'ula na farko mutum zai karanta as'alullaha al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka sau bakwai sab'a marratin sau bakwai za a karantawa mara lafiya jama'a annabi muhammad yace duk wanda ya je gaida mari lafiya sai ya karanta masa wannan sau bakwai ba zai bar wannan wajen ba face sai Allah subhanahu wata'ala ya yaye wa wannan mari lafiyan rashin lafiyan da yake fama da ita gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so kina kaga da muna yin wannan mun je ga mara lafiya da ana cin gaisuwar nan kafa gama gaisuwar mara lafiyan yayi ne ya tashi ya warke an gane wannan idan namiji ne shi ne zaka ce mishi as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka Zamirin nan namiji ne ko da kaful khitab an yashfiyaka idan mace ce an yashfiyaki idan suna da yawa maza da mata an yashfiyakum idan mata ne zalla an yashfiyakunna mun gane wannan yana da kyau kwarai da gaske mu iya sarrafa harshe game da abin da ya shafi addu'o'i musamman yayin da muke gabatarwa an gane wannan hadisi Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawud sun fitar da shi baki ɗayan su kuma hadisi ne wanda yake sahihi zaka jama'a wannan shine abin da zamu tsaya akan sa insha Allah ta'ala yanzu gobe in Allah ya kai mu zamu zo mu karanta waɗannan addu'o'in ne gaba ɗayan su ina biyawa kuna biyawa ina biyawa kuna biyawa kila ma sai mun karanta su uku uku dalili saboda kowanne ya zama addu'o'in sun zauna ka iya mun gane wannan ba wai kai a zuwa dan shafa a irin dan wuce wannan ba a'a a yi su da gaske a iya su kuma da gaske kuma jama'a gidan kowa akwai irin wannan rashin lafiyan fa in mutum ya isa ya daga hannu ya ci gidan shi babu na fata an gane wannan jama'a gidan kowa akwai tun da ku haka ne ashe ya kamata kowa ya me ya koya ya iya kai kanka kaga zaka sami kariya da kuma tsari daga ainihin wato abubuwa daban-daban abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana akwai ƴan uwanmu marasa lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya ya Allah dukkanin ƴan uwa musulmi baki ɗayan su rankata kaf da suke kwance a gidaje da asibitoci ya Allah muna roƙonka nas'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiyakum akwai dan uwa wanda ke cikin damuwa a wannan wuri muna tare da shi a nan wurin Allah ta'ala muke roƙo ya yayi masa damuwansa Allah ka yayi masa damuwansa ya Allah muna roƙonka ka saka ka faranta masa rai ka yayi masa wannan halin da yake ciki zuwa ga hali mafi kyawu Allah ka azurta shi da mu baki daya da mafi alkhairin arzikinka da fallanka Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka na ƙware ka amfanar da mu ka amfanar da musulmi da rayuwar mu ka kuma sanya mu cika da imani ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ki zamto kalmar la ilaha illallah Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka na ƙware wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته